أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ƙarin godiya da jinjina ga allahu subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda shi ke ba mu izinin haɗuwa wannan guri domin ribantan daman da ya ba mu ya allah kai muke roƙuwa kai mana arziki da faɗa bayani da kuma aikata abin da ke shine daidai aka sun haka kuma ya allah ka kare mu a yau muna sha hudu ga watan sha biyu dulhijja kenan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ke yayi daidai da ishirin da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da daya wannan shine darasi na bakwai daga cikin jerin darussan littafin salsabili shafi kamar yadda allah ya ba mu iko muka faro a cikin wannan daura na goren sallah da muka faro Allah kai mana agaji a darasin da ya gabata mun ji bayani akan abin da ya shafi anwa'ul madd al-arid sukun akwai al-arid mutlaq akwai badal al-arid akwai al-arid muttasil akwai kuma al-lin al-arid sannan sai sauran karikin biyan arid din da aka sami ha'ud tanith ko kuma ha'ud damir tare da shi wannan da mun ji su ko mun ji hukuncin su mun ji kuma la ta amanna din akwai ishmami akwai ram to malam ya ci gaba da cewa babu sifatul huruf babu akan sifofin harufa sifatu ahrufil hija 17 min hunna khamsun diddu khamsin tushahar to kafin mu ci gaba yana da ɗan kyau mai waɗan wani rubutu ɗan kaɗan sifatu hurufin ja'iya sun kasu kashi biyu sifatul huruf akwai sifat lazima akwai sifat arida sifat lazima su ne siffofin da suke lazimtan harafi a kodin lokaci aka faɗi harafi sannan tare da shi babu yadda za a yi sirbi da shi to su kuma sun kashi biyu ne sifat lazima sifat lazima sun kashi biyu akwai zawatul adad zawatul adad masu kishiya sai kuma ma la diddala su kuma waɗannan ba su da kishiya to su waɗannan masu kishiyan siffofi ne guda bakwai akwai jihar kishiyansa hams akwai shidda sakankanin shidda aka fitar da sifar bainiya ko tawassud bainiya bai bainiya ko tawassud sannan kuma tsakankanin a sai kishiyar ainihin ita shida ɗin ita ce rakawa rakawa sannan kuma sai siffa ta gaba istila kishiyanta istifal sai kuma إطباق إطباق كيشينتا mene in fita sai kuma idlaq kishiyansa shine ismat waɗannan su ne sufofi guda biyar na'am ok na'am shukran to kuma sai siffofi da ba su da kishiya su kuma mafi shahara mafi karfi guda bakwai ne ko akwai safir ko sai mene kuma na akwai istitala daga istitala kuma sai mene akwai kalkala ko lakalaka sai kuma mene akwai inharaf akwai tafashi akwai kuma na'am akwai takrir sai kuma ne akwai gunna ko? akwai lin bakwai kenan ga suna sai kuma sifofi waɗanda suke bijirwa ga harafi akwai wanne akwai izhar akwai idgam akwai mene kuma iklab ko kuma kalbu sai kuma mene ikfa sai kuma mene na'am masha Allahu تفخيم ترقيق نعم طب اكو شديد دمكو وفي هذا القدر كفايه sifatul huruf na ɗaya daga cikin mas'alola a cikin tajwidi masu matuƙar muhimmanci har ma malamai na nuna idan mutum bai san sifatul huruf ba bai san makharijul huruf ba bai san alwaqaf wal ibtida ba to bai san tajwidi ba ko mun sanin ka da hakamun nuna sakina mimu sakina lamatin sawakin waye waye waye waye in dai baka da ilimi akan waɗannan abubuwan guda uku alwaqaf wal ibtida shine farko shine mafi wahala saboda shine da alaka da luga ne yana da alaka da fiqhul luga yana da alaka da abin nan nahau ilimin nahau yana da alaka da ilimin sarfu har da balaga duk sun shiga su kaga muna bukatar mu samu waɗannan ilimi din saboda su ƙara taimaka mana wajen fahimtar alwaqafu wal ibtida sai sifatul huruf wanda ki shine mai biyo masa wuyansa shine shi ba za ka ga sifofin ba saurarawa ne za ka yi ta hanyar sauraro ne har za ka iya fahimtar a sifofin sannan kuma sai abin da ya shafi makharij Allah ka samu dace to malam ya ci gaba da cewa alhamsu jaryu nafsil hurufi aljaharu habsu nafsil nafsihil ma'rufi da mai tambaya zai ce menene ma'anar alhamsu kalmar alhamsu lugatan shine alkhafa boyuwa wata abu ya fito a boye inda zaka saurari tako takon sawu na na kafan mutane zaka ji tap tap tap tap haka dan karami dan sauti haka mai mai sauki to wannan sautin shine al-khafa ko alhamsu lugatan wala tasma'u illa hamsa ran tashin kiyama baka jin komai sai dai motsin takon kafa na mutane to alhamsu ma'anar alhamsu shine jaryu nafasil hurufi kalmar nafasu za mu karanta ta da fatahan fa'un sabanin nafsu in aka ce nafsu ana nufin rai kenan amma nafas shine iska iska Na'am? Ka ce? Ka ce mene? Na yi gaba ko? Afuwan, afuwan. Afuwan. Gaskiya ne kwa. Baiti na 128. baiti na 128 sifatu a harufin hija saba ashar min hunna hamsin diddu hamsin tushtahar sifatu a harufin hija siffofin harufin hija'iyya saba ashar guda goma sha bakwai ne min hunna hamsin akwai siffofi guda biyar ana ce musu sifat ar-ra'isiyya ko kuma malahu diddin ko zawatul afdad diddu hamsin tushtahar ya shahara kuma suna da sifofi kishiyoyi guda biyar kamar yadda muka rubuta allo ga sifofin nan jihar shidda istila itbaq idlaq to ga kishiyoyinsu can hamsu rakawa istifal infita ismat to malam sai ci gaba da cewa kaga shi can ya ce man sifatu hajaharun wa rikhun mustafil munfatihun musmutatun wa didda qul kaga a baiti ɗaya ya tattaro mana su ko kaga shi yafi fasaha Allah ka samu dace jaharun wa rakhun wastifalun wa infitah ismatu ni'rif diddaha bil ittidah jaharun daga cikin sifofin nan guda biyar masu kishi akwai jahar wa rakhun sai kuma rakh wastifalun akwai kuma istifar istifal wa infitah da infitah wa ismatun da kuma ismat kun ga waɗannan kana da dama ka fara kawo kishiyoyin sai ka kawo sifofin can gaba kana dama kuma ka fara kawo sifofin kamar yadda mun kawo su haka irif diddaha bilittidah ka fahimci kishiyoyin waɗannan sifofin bilittidah da bayani gwari-gwari dalla-dalla with vivid explanation mahmud suha fahathahu shafsin sakat amma shadidu ha ajid katin bakat mahmud suha siffofin da suke da hamsu harfan da suke da hamsu guda goma ne ga sunan cikin baka fahathahu shaksun sakat shaksun wani mutum hathahu ya ku zabar da shi fasakata sai ya shiru amma abin da ake so a nuna mana fa'un ha'un tha'un ha'un shinun kha'un sadun sinun kafin ta'un su ne a harfan da suke da siffar hamsu kamar yadda za mu gani insha Allah amma shadidu ha ajid katin bakat harfan da suke da siffan shida su ne ajid katin bakat su ne guda na su ne guda takwas kenan guda takwas kenan alhamza jimin dalin kafin ta'un ba'un kafin ta'un wa baina shiddatin wa baina rakhwin wa wasat وفيل عمر ألوها قذ خص ضغط وبين الشدة وبين الرخ وسط to sai ka ce wa wasatun akwai sifar wasat bi ma'ana tawassut ko kuma bainiya baina shiddatin ita ce siffar da aka tauyo ta aka ciro ta zakankanin shidda wa baina rakhwin wa baina rakhawa rakhwi da kuma rakhawa abin da yake son yi nuna maka rakhawa ita ce kishiyar shidda to zakankanin shidda da rakhawa sai aka fitar da kuma wata siffa aka tauyo ta daga shidda ita ce tawassut nan ya kama mana da wasat babu wata siffa da aka dan ciro ta ko aka toyo ta daga wata siffa sai ta wasu daga cikin sifatul huruf din amma kowace siffa mai mai cin gashin kanta ne misali mana haka to tawassul din nan na da harufa nawa ne filin umar su ne kwara biyar su ne lin umar ka tausasa ya umar an ce sun ciro lafazin ne daga wani hadithi wanda hadithi ne kuku asari ne sayidina umar ne cikin yini yana tare da mazo sallallahu alaihi wasallam sai ya tuna akwai dabbobi na zakka da aka aiko da shi ashe da zai zo wajen mazo sallallahu alaihi wasallam bai samu ya fito da su ba to yana zaune kawai sai ya tuna sai aka ga ya tashi cikin sauri ya koma gida ya je ya kado dabbobin nan ya kaɗo su cikin sauri ya kawo su wajen mazo sallallahu alaihi wasallam to yana zuwa wajen mazo sallallahu alaihi wasallam yana kaɗo su yana daka mun tsawa shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi lin umar to shine sai suka dauko ibara lin ya umar ka tausa samu ya kai umar da kallana ya linu lin to waɗannan harufan su suke da siffar a tawassul abinda ban yi bayani ba za mu koma farko mun ji cewa akwai hamsu ko kishi ya ce ga mene ga jihar ko to an ce mana hamsu yana da harufa guda goma su ne fahafa shaksun sakad to sauran huruful ja'iya din na mene ne na jihar ne mun gane in ka ɗauko huruful ja'iya sai ka zo karkasa su tsakankanin waɗannan sifofi guda biyu guda goma za ka ba hamsu su ne fahafahu shaksun sakad sauran kuma da suka rage sai ka bawa ne 27 ko kuma 28 ko kuma 29 sai ka ba jihar masha Allah to shidda kuma tana da siffar ajid katin bakat ajid katin bakat menene kishiyar shidda a afwan tawassul na da lin umar daga cikin hurufin ja'iya kaga sauran harufan in ka cire ajin katin bakat ka cire lin umar sauran na rakawa ne kaga zalun na ciki ko kaga fa'un na ciki yaya fa'un na ciki ba sha ciki ko yana cikin wanne ne ai ba sha cikin katin bakat ba sha cikin lin umar yana cikin rakawa ne sannan kuma sinun yana cikin rakawa ne sannan kuma ta'un a ta'un yana cikin shidda ne za'un fa yana cikin shidda sannan kuma shinin fa yana rakawa haka ne sannan kuma lamun ita tana tawassut ne to haka za ka yi ta yi uluwa sannan kuma siffar istila istila harufin istila su ne ƙil husa dagtin husa dagtin ƙil wata ibara watan husa an keɓance dagtin matsa ne ƙil a kabari a yadda wasu ke ce kenan to allah shi da allah da ya samu dace Allah ka raba mu da azabin kabari sadun wa dadun wa sadun wa dadun ta wa za itbaqu wa firra min lubbin hiya al idlaqu shi can ya ce wa sadun wa sadu dadun ta za'un mutbaqa ibn jazari eh nai nai ibn taybin jazari ta fi kima gaskiya ne tunda shi ya kawo sib- sunan ne shi ko nan itbaqun sai sai kawo masdari ka gani ya fi sauki to sadun wa ta'un ta wa za itbaqu harafin sadun da zadun da ta da za'un ana ce musu huruf mutbaka wato su suke da sifar itbaq to kaga itbaq shi ita ce sifar kishin tafa infita ko? Masha Allah. Sauran harfa na infita ne. Wa firra min lubbin, firra min lubbin, firra min lubbin, wai jahili ya gudunmu mai hankali. Hiyar idlaq ta waɗannan harufan guda shida su ne harfan mene suna harfan idlaq to ya gama magana akan sifofi masu kishiya waɗannan na farko sai kuma marasu kishiya wali safiri sadu sinun muhmala zayun wa amma kutubu jadin kalkala malam sai ci gaba da cewa wasadu sinun muhmala kaga sadun da sinun mara dugo sai kuma zayun lissafiri su ne harfan safir zayun afwan wa amma kutubu jadin amma harfin kutubu jadin kalkala su ne harfin kalkala ko kuma lakalaka allinu wawun thumma ya'un urifa na'am urifan linu shi kuma ita kuma sifar lin an santa ne da harfa kamar haka su ne wawun thumma ya'un da ya'un harfa guda biyu ko ka ce wai ko ka ce yau wallamu warra wusifa bin hirafin harafin lamun da ra'un su an siffanta su ne da inhiraf wa karririn ra'a wa fashishina wa statilin dada ta husyakina wa karririn ra'a sannan harafin ra'un ka tabbatar masa da siffan takrir wa fashishina shinin kuma kamar da shi ta fashi ma'ana ma'ana ka tabbatar masa da siffin tafashi wastatil dhada sannan harafin dhada kuma yana da istitada tahuz to idan kai haka wannan jawabi ne na sharadin da aka share wa in taf'al zalika tahuz yaqinan ko makamancin haka idan har ka aikata haka to yaqini bisa ga yaqini zaka ci riba abin da yake son yi nuna mana ra'un ta siffantu da takrir shinin ya siffantu da tafashi kamar yadda harafin dod ya siffantu da istitala ce ibn ya ibn juzu ya ce mene wajen lamun da ra'un walin hirafu sihiya fil lami warra wa bi takririn ju'il wastutil dadan ko wadda nustatil ma'ana wasu tildadin ko to duka dai alhamdulillah illa saka musu da alheri so waɗannan su ne tauzi shi ne tauzi a tauzi ilhuruf ila hadhihi sifat watan rarraba waɗannan sifofi harufa zuwa ga waɗannan sifofi kenan a wannan darasi yana son ya nuna maka kowane harafi an bashi nashi harufa din mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace to menene ma'anar waɗannan sifofin su ne za mu ji yanzu na'am babu ma'anin sifati babu kan ma'anonin sifofi watan kowace sifa yanzu zai kama da ita mana ta'arifinta alhamsu jaru na fasil hurufi aljaharu habsu nafsil huru ma'arufi alhamsu lafazin alhamsu kamar yadda muka fara bayani lugatan shine ma'anansa alkhafa'u shine boyuwan abu abu ya fito da sauti boyayye wajen malaman tajwidi shine shine jaryanun nafas inda nutuk bil harfi li dhu'fi al-i'timadi al makhraj jaryanu nafsil hurufi gudanantuwar iskan haruffan nan na hija'iyya ma'ana ka- idan ka furta harafi za ka ji iska ta gudanantu to gudanantuwa kishiyarsa menene rashin gudanantuwa datsewa ko to shine jihar don haka shi yasa sai ci mana aljaharu habsi nafsil ma'rufi nafsihil ma'rufi kalmar aljahar lokacin shine al-ilan bayyanarwa wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa tubtagi bayna zalika sabila to aljahar shine bayyanar da abu ya fito baro baro aji bisa ga binciken malaman tajwidi shine habsun naf- nafas shine datsa sauti datsa gudanantuwan iska inda nutuk bil harfi yayin furuci da harafi liko wata li itimadi alal makharaj saboda karfin dogaro akan mafita to bari mu kokari mu ga yaya hamsin yake tunda ya ce mana alhamsu jaru nafasul hurufi gudanantuwan iska yayin furuci da waɗannan haruffan shine nafsul hurufi nafs a nafasul hurufi waɗannan haruffan abin- abin da muka gansu a baya a idan mun koma baya fa hasahu shaksun sakat ko to ko na harafi idan an ce ya yana da siffa kaza to wacce nan siffan tana tare da shi sawa'un yana da wasali ko bai da wasali misali idan ka dauki fa'un ita ce farko ko fa fa za ga iska na na gudan gudan tuwa ko kaga duk wanda yazo ya ce maka daga cikin dalibai zai karatu sai ce maka falamma fa fa kaga wannan kasancewa yayi kuskure kaga babu hamsu ko shikenan malamai yawwa wato sifatul huruf nan kamar yadda ne bayani a farko abu baka ganin shi kaga gano sifarsa zai wahala yanzu ni zan iya cewa wannan ya sa riga ka fari wannan ya sa riga yalo wannan ya sa riga bulu wannan ya sa riga shudi wannan ya sa saboda ana ganin tufafi amma kuma abin da baka ganin shi sai dai kai amfani da menene ɗaya daga cikin alhawasul khamsa sense organs din nan kaman shi sifatul huruf din nan za ka yi amfani ne da za ka ba da sauraro ne sosai ka ji yadda ake furtawa to ta wajen furcin nan ne za ka iya iya gane siffin harafi kaga idan ka ɗauki ɗan guntun takarda ɗan ƙarami kana sawa a hannunka sai ka haka fa kaga yi takardar ta daga to wannan kai tsaye da za ka yi ma yara kenan ka nuna musu kaga wanda yake cewa falamma fa fa sai ya gane shi bai daidai ba domin inda zai ta haka fa fa takardan zai tsaya ne ba zai tashi ba amma da zai ya ce fa fa kamar yadda za ka faɗi f f shi kenan za ka takardan ta tashi to kaga ashe hanyar karanta da waɗannan sifofin kenan daga cikinsu mun banci wannan ko to allah ka samu dace ha'un kuma idan ka furta harafin da wasali ko da ɗauri duk zaka ji siffar sai dai wasu harafin sai da sai sun zo da ɗauri sannan zaka zaka ji su baro baro mun fahimci wannan ko ha ha ha ha shi ma zaka ji akwai iska tana fita labithina fiha ahqaba ah ah kaga zaka ji iska ta fita ko kuma in ka sa bayan hannunka kusan bakinka ah zaka ji iskan ta fita to wannan gudanantuwan iskan yayin da ka furta fa ha shi ake ci mishi ne hamsu mun bance na ko sai kuma sa'un sa kamar yadda muka yi bayani kwanaki muna cizawa sa a wannan ka matsa kama kanka ne dan kan ne kawai sa shikenan sa ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ثاني اثنين شكرا سابانا ثاني اث- آه. wannan ana kokarin kuma an karkace daga mafitansa kuma za a je wani guri akwai takalluf jamil jiddan jazakumullahu khaira shi yasa kaga hatta musafan kasa alkalai wanda suke alkalanci Allah saka musu da alheri kokarin tace ɗaliban da za su wakilce mu ne Najeriya to amma nan gurin da dama ɗalibai za ga suna takalluf wai duk dai kokarin a tsira ne duk dai kokarin a tsira ne kaga ɗalibi ya ciccije ya tattaure ya zazzage yana ta faɗan harfa malam yana ta karatun Kur'ani diddai kokarin shi kada ya bata ko kada a ci shi gyara to wannan ke kawo takalluf a cikin tilawar galibin yan musabaka galibi to Allah shi ba da ikon a gyara Allah ka samu dace bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi kamar yadda ibn jazari ya bayani watan wannan fa shi kanshi wannan yana bukatan a shiga laboratory ne fa yi sifat nan ba yana bukatar sosai to Allah ka samu dace amma dai insha Allah dai an dai fahimci daidai gurgudu ko kaga as asqalat as asqalat to wannan iskan shine alhamsu mun bance wannan ko sai kuma wani wajen ha'un sannan kuma wani abin da ya kamata faɗa fahimtar siffan harafi ya danganta da irin ƙarfin shi ne idan harafi na da ƙarfi to siffarsa za ta fi fita in ko ba shi da ƙarfi siffan ba za ta fita sosai ba kamar ha'un ha ha ha wali ta tsoma inna bi bi bi bi kaga ba kamar na su fa ba ne haka fa ma haka ko wannan kenan sannan kuma wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim ahwa'ihim masha Allah alhamdulillah Allah ya saka da alheri kaga muna karatun wallahi sai ne sai ne tunanin wannan jadawalin dama sai da ne muktasar ne a'a wanda wanda na turo ka wanda ka sa a group din nan wanda na turo ma okay na'am okay ita ce kai printing masha Allah to gaskiya yana da kyau yana da kyau a samu wannan nawa ne ake photocopy ne sai a yi photocopy da wannan da wannan duk ga sunan an summarizing ɗinsu yanzu dukkan haruffan ga sunan an yi tauzi'insu jadwalun yubayyinu sifa kulli harfin wa adadi hawa daraja kulli harfin a gaskiya ya kamata dai a samu a wannan da wannan ma kai gaskiya wannan ya sauƙaƙe shi matuƙa annamir ko annamir fi tajwid ko fi fi ilmi tajwid ne ko eh littafin annamir ko eh ai ya kamata ma dan dan fito da ta ayan uwa su ganta gashi littafin ai na maturo group din mun shatibiya eh annamir to afwan almunir almunir fi akamit tajwid sun littafin kenan almunir wato littafi ne mai haske kan hukunce-hukuncen tajwidi so duk wanda yake so yana da kyau gaskiya littafin yana da kyau sai ya ja mai printing kawai hmm masha Allah kuma kuma kaga wani abu ma da ya kawo galibin littafin tajwidi ba su ba su kawowa masail fiqhiyya ta ta'allaku bil bitilawa masail fiqhiyya ta ta'allaku bitilawa aga wannan ba ko ina bane zaka samu wannan bayanin bugu da ƙari kuma ma ga wani bayani da na gani shi kuma ya bayanin infiradatu hafsin waɗansu fuskoki na hukunci da imamu hafsi ke bantu da su kai a wannan littafi an yi malalle zan printin ne shi ai gaskiya saboda ya kawo waɗansu abubuwan da ba kowane littafi gaskiya kawo su ba kai allah ya sa albarka allah ya sa albarka to yan uwa sai mai kokari mu samu littafin nan amma dai ni yanzu dai wannan yanzu kafin mu tashi nan za mu fitar da solution ibrahim bai shigo ko na eh ko kuma dubi zo ka dubo mana ismail ko abubakar ba aina jin tun da ba wuta goma goma ke zai zama suna yi? goma goma ne? to gashi nan da yan wa kowa sai ciro naira ishirin kawai a ji a photocopy shi akwai gurin photocopy nan na? abdulsalam abdulsalam to kenan na shafi kyau? na'am yana fitarwa shi to alhamdulillah to kaga sai a yi shi a paper ɗaya kawai back and front ka gani malam musa ka yi hakuri ba back and front to na'am mu nawa ne nan gaba kida Ah, to to jazakumullahu khairan wa sallallahu alaikum wa sadiu ila maghfiratin min rabbikum kenan Allah ya saka da alheri Allah ya sa a dace kai barakallahu fikum alhamdulillah eh a ai da da kyau ayi saboda ai jama'a na karuwa ne jama'a na karuwa ne Allah ya saka da alheri jazakumullahu khairan wa sallallahu alaikum na'am to jibi kana ganin yanzu sun fito yanzu to ko kuma dubi Ina group ɗin ko kowa ya buɗe diagram a fiji.
na An sa littafin kace a- an sa littafin eh na sa littafi a cikin group na turo ta amma zan kara turawa eh wanda yake bi cikin group din yanzu idan mun tashi a tuna mun sai in sai in tura mu wani sai ta tura ma sauran yan uwa ko eh Allah ka samu dace to yi sauri ka samu wanda za ko za ka samu wani ne ka bashi saboda ka dawo gurin karatun to shi kenan je ka za je ka rasa wasu abubuwa ne kuma na'am sai shi back and front na'am ina muke na wajen ha'un ko kaga ha'un yana da rauni to shi ba za ka ji iskan ta fita sosai ba ahwa'ihim ah ah ah ba za ka ji iskan sosai ta fita da karfi ba mun banci wannan ko shine dama manufa ta da jin siffan harafi yana da alaka da mene karfinsa karfinsa Allah zargina tana da wakan mutane biyu ne ko falam ardirga mai ne asdaka min kuma irakan idan niksu wal hayyaba menene kazaba hizabrun mashayab yi hizabran a wannan kalin mutane biyu wa kad anaka humum duhuhu menene bitin koyi ta Allah ka samu dace wai wai runguma ne an yi mishi ma'anaka ne sai ya dauka zaki ne mishi ma- ma'anaka ita ya ji hucin maza mana Allah ka samu dace to jama'a mun gane wannan na haun ko sai shinin kaga shi shinin ma yafi bayyanantuwa ومن الشجر ومما يعرشون ش- ش- kaga sh- kaga ga iska din nan ya gudanantu to wannan shine hams aka ga shi wannan babu matsala ko ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد أخ أخ أخ شما ذاك جي وهم فيها خالدون خو خو خو kaga shi ma zaka ce iska ko to gudanar tuwon wannan iskan shine hamsu sai kuma na sod fama asbarahum ala nar asbarahum sabara sabara so s- s- kaga shi ma ga iskan na gudantuwa sai na sinun falamma asfala aslama wa tallahu lil jabin asfala safilin S- s- zaka ji iska ya gudanantu sai kuma kafin wala azabul akhirati akbar ak akbar ak kaga zaka ji iska ta gwanon ko to shine hamsu shine hamsu والكافرون هم الظالمون والكا كا كا كا كا كا shi ma zaka ji iskan ina fita sai kuma ta'un atraba atraba idha as-samaa'u shaqqat in shaqqat za ka ci shi ma iska na gudanin tuwa shi ne hamsu kawai mun bance nan ko allah ka samu dace nuna mana akwai wanda suke amfani da do- kusan doron harshe da abin da na sama wajen faɗi shi wannan daidai ne.
kamar yaya misali sai su fasa ta ce ta
to yau to shukuran shukuran wajen faɗin harafin ta'un ta ta ta shi ne kawai waɗanda za ka ci kamar yadda ka faɗa suna cewa ta ta a ba haka ba ne gaskiya ta ta normal furici kawai na eyoyi ko ta ta a gaskiya ba haka ba ne domin wannan kan sa harafin ya zanto kamar far'i ana samun gliding kamar wajen furta harafin kamar istitala kaga ai daga sautin zai fita daga wani mafita ya sadu da wata mafita to in kana ta ta ta ta shi ma za a ga yana kokarin wannan fita daga wani mafita zuwa kuma wani mafita wannan daga mafitar ra'un kuma ya karkato zuwa wajen wajen mafitar nunin ko lamun sautin to wannan khata a gaskiya ba daidai bane Allah ya samu dace to saboda haka makarijin huruf dai gashi dan dai yanzu dai al'amari ne na intanet kana da vidmate wannan vidmate din video din nan riko abin nan downloader kana sa sifatul huruf kawai ka tura za a tura maka videos ga sunan sai kai download ka kalli abinka wanda larabawa kwararrun ma suka yi abin malam- musamman malamai kamar dr amin ruchi sweet to allah ya saka mishi da alheri da sauran yan uwa musulmi to ina son zan zan dan faɗi wani abu ku ji wanne ne ne- wanne ne na yi daidai wanne ne na kuskure mun fahimci wannan ko wala azabul akhirati akbar akbar yayi daidai akbar Allah saka da alheri to shikenan wannan na daga cikin yadda zaka wurinka sauraron ɗalibanka idan suna karatun Kur'ani yaya sifofin nan wato abin fa malam hannu da yawa maganin kazamar miya to ga baki daya nan focus naka da determination naka zaka saurara ne ko ga yara ga yaro harafi duka hurubul ja'iya suna daukan haruffa biyar waɗansu kan takaita akan biyar ɗin waɗansu kan takaita akan shida waɗansu kuma sukan takaita akan bakwai ra'un shi ke ɗaukan bakwai mafi yawancin hurufin ja'iya suna ɗaukan haruffa biyar a siffofi biyar sai kuma waɗansu kuma shida to kaga yanzu a ba mai hurfa e za mu gani insha Allah dai kaga kenan ashe lokacin da ake karatu yara ke karatu kana sauraro don ka gyara musu wajibi ne ka bada attention naka sosai ka zama very attentive shi ne zai baka dama ka ji wai ta'un akwai tana da istifal tana da shidda tana da hamsu tana da infita tana da kome ne tana da ismad allah saka da alheri duk ba sai ka ji sababbin nan tare da ta lokacin da aka faɗi ta kun gani kun ga shi aki- shi aku- abin akwai aiki shi yasa malamin da ke karantar da qur'ani wallahi in an bashi miliyan ba yi komai ba malamin da ke karanta da Kur'ani an bashi miliyan ba a komai ba a sifatul huruf kawai kowane harafi in an in an faɗa sai ka ji sifofin sa din nan guda shida ko biyar ko shi ko bakwai sun tabbatu ko ba su tabbatu ba ga kuma shi maganan Allah ne to Allah ka samu dace to kun ga daga cikin fa'idan sif- sanin sifatul huruf zai bamban zai taimaka maka iya bambancewa tsakankanin sifofin harufan wanda ya ce akbar akbar kaga karke na karkato ne zuwa ga gainun mabanci wannan ko saboda babu hamsu akbar kaga yanzu sai ka fayyace cewa ito yanzu ya fitar da sifar wannan kenan sannan kuma sifatul huruf shi ke bambance maka mafitan harufa mafitan harufa domin duk lokacin da mutum ya furta harafi ba daga mafitansa ba to za ka ji babu siffan tare da shi babu siffar ka gani ak ag ak ag kaga an kur- an kuskure mafitan ga baki da sannan kuma sifatul huruf zai taimaka maka ka gane wai harafi na da karfi ko bai da karfi yana da karfi ko bai da karfi mun bance wannan ko to Allah ka sa mu dace karatun mu fa wannan zamu dan yin shi ne musamman sifatul huruf nan zamu yi shi a hankali ne wannan yana bukatan practical ne yawa amma dai ana dai fahimta ko to Allah ya fi saka da alheri so ga kuma wani zan ƙara karantawa وإذا الكواكب انتثرت انتثرت من جنكو وإذا الكواكب انتثرت انتثرت ya yi daidai wannan saboda babu mene babu hamsu mumin nan ko to wannan yana da kyau ko kuma da wannan ne za mu ƙara wajen karantar da yaran wajen kur'ani kana furta sai ka furta ka fitar da iskan ka furta ka datsa iskan ka ce to ku gano wanne ne daidai bayan ka karantar da su ga ma'anar hamsu wani kuma abu da za mu ƙara ganewa a wajen hamsu ka kaddara mafitan harfa ne nan ko kuma mafitan harfa idan ka zo furta harfan hamsu mafitan bai matsewa na shidda ko kuma jihar a shidda jihar shine zai mene zai matse kun banci wannan ko ka misali idan ka duki af ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أف أف kaga ai an samu raunin dogaro ga mafitan ko don haka iska ke fita amma da zan ce ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أف ka gani akwai akwai matsewa ko jazakumullah khaira akwai pressure da aka sa ko da ke mun zanin pressure ko eh pressure ne Allah gafarta mana to to yanzu zamu gano wasu daga cikin harufan shidda tunda mun gano na hamsu afwan menene kishin jihar shine hamsu ko madalla to mun ga harfa guda goma su ne suka siffantu da hamsu kuma mun ɗabbaka mun ga yadda ake fitar da hamsu ɗin da kuma yadda ake gane ta masha Allah to yanzu abin da ya rige mana mun ji a cikin hamsu akwai jaryanun nafas gudanantuwan iska na biyu kuma akwai raunin dogaro ga mafita to yanzu kuma za mu je jihar mu za mu identify za mu gano siffofin harfan jihar ne yanzu akwai mai da mai da mai da mai da mai da mai yanzu na? a za ka cire wannan yau za mu dauki ba'un jamil ba ba ba yanzu ba ku ji sautin ya bayyana ba ai shi ne jihar din ba ba shi ne jihar din kuma cin ko? domin in ka ce ba fa ba fa wanne ne iska ya fita a gwajen fa kai tsaye iska ya fita na farko kenan na biyu kuma ba ko kuma ka daure ab mu faɗa ka ab za ka ji akwai ka dogaranta tsakankanin laban ko akwai ƙarfi ko to kaga shi ke nuna mana ba'un ta siffantu da siffar jihar mun fahimci wannan ko kai mu ma mu ma mu karana da wajen fitan sauti da numfashi da iska da rashin fita aga af af kaga yanzu mun sami menene jaryanun nafas ko to idan muka ce kuma ab ab ab akwai jaryanun nafas kaga akwai inhibition nafas Allah saka da alheri to sai mu gane kenan hamsu akwai jiryanin nafas jahar kuma akwai inhibasun nafas shikenan yan waya fita ko to Allah ya kara fahimtar da mu Allah ya kara fahimtar da mu Allah ya samu ne a sa Allah ji kan malamai eh lalle sun mana aiki matuka to akwai kuma daga cikin harufan a jahar sai mene kuma muna da muna da to bari mu dauko jimin din ja ja harfin jimin yanda ake faɗansu shine kamar haka ja ja ja idan ka ce ja ja ja ja ja j j kaga kaga an koma hamsu kenan kaga iska na gudanar towa ko to kun ga sai mun kiyaye ja ja ba kuma ka yimke ga baki ɗaya babu sautin babu jihar ba ja ja ja shikenan sabanin ja ja ja ai su ne galibi in an zo wajen musabaka za ga ana ta ana ta danna duluji ana ta danna danja ce a gyara kaza a kai kuskure guri kaza da sauransu misali yaje harun yaje harun yaje yaje kalkala kawai za ka yi yaje harun sabanin yaji yaji harun yaji yaji kaga iska ta fita saboda kaga hamsu ya faɗo cikin nan to ai wanda ma aka fi wajen harafin ta'un ne to to to ya ma'un ya ma'un ya za ka ji waɗansu suna cewa ko kuma kafin ma barin je ban zan je nan ba zan tambaye ku ne matukuna wajen harafin to za a samu jadiyanu nafas ko ko inhibasu jadiyanu nafas ma da la za a datse ne ko to misali zan barin dan karanta wani abu barin dan karanta wata kalma ko wani sayin kalmomi sai ku ji wannan farko ne daidai ko ko na biyu mun gane ko adalla min tin min tin na farko kenan na biyu kuma min tin min tin wanne ne wanne ne daidai wanne ne da kuskure na biyu shine daidai na farko ba jamil jiddan saboda akwai to tin ti ti ti ti ti kaga iska na fita to sai mun kiyaye da dama za ka samu mutane da wannan da dama za ka samu mutane da wannan wa in ta'ifatani minal mu'minin ta'ifatan sabanin to to to sai ka ji sauti a sabunan iska na fita to shi ma wannan akwai matsala to inda za mu gane gane kuma to tana da jihar to to za ka yi sautin busashe abin da nake nufi da busashe babu iska wanda ke gudanantuwa to to shi kenan kawai mun fahimci wannan ko to ifin kamar haka to sai kuma wani harfi dalun da ad ad ad af ad af wanne ne ke da hamsu fa ad shi kuma yana da mene jihar saboda mene babu iska babu iska wanda ke fita ad ad mun bance nan ko to duk lokacin da kake son ka san siffan harafi hanyar da zaka bi ka san ma kharij makharaj na rufin haka shi ma za ka bi na wajen sifa ɗin ka zo da hamzatu wasali sai ka ɗaura harafin ko kuma ka yi mashi wasali ka furta shi da wasali musamman in ka ɗaure siffofin za ka ji sun bayyanantu musamman siffar da ke son ka gano ta ab ab to ab ab kaga babu iska amma af af af af kaga iska ta gudananta ko ab kaga ya datse Allah saka da alheri na ji mun bince wannan mun gane wannan ko to yana da kyau idan a gefen na? ok za a cika mashi naira hamsin? to to ai yanzu kawai sai a raba mu kowa ko? eh abin ya tashi ne?
ai ba ashirin ba ne ba kan protein da za a yi cikin sai ya rage mu ne mana a sha biyar To.
guda hamsin za a ci kuma shi ne to wa- watan ya kara kenan akan abin da ka nema na a na ce guda nawa ne zai a kan ɗari bakwai eh ina kuɗin da baki zai yi bakwai sai ya ce to bari ya rage mu ne mana akwai sha biyar biyar to na na fahimta za a ci kuma shi ne na hamsin to Allah saka da alheri shi ma yayi yayi yayi wata hidima ga Qur'ani insha Allah ta'ala diba kawai da yawa ba su- kama wannan sai ya diba su ya bani baya haka za a yi ta yi kawai layi layi eh yawwa sai kai ma ka huta su da kanka kai gaskiya wannan malam Musa Allah saka da alheri Allah ya bada lada I- ijiya maganin wata rana ba wannan sai dai a ci kawai ya a shi ne a shi ne kamar yadda ba da misali sosai kuwa to a ije takardar bari mu gama sai mu dawo kuma mu karanta samari din karatunmu a cikin wannan littafin aya wannan takardar wacce nan takardar kai gaskiya na yi farin cikin zuwa da wannan da wannan wallahi malam musa allah saka da alheri allah shi sawa dukiya albarka ya raya zuriya ga baki ɗayan mu so yanzu mun gane bambanci tsakankanin hamsu da jihar ko harufa guda goma su ne na hamsu sauran huruful ja'iyyar sai ka bawa ne jihar to yanzu an wuce wannan amma shadidu ha ajid katin bakat haka ne ko harufan da suke da shidda su ne aka kawo su a cikin ajid katin bakat to yanzu muna son mu gane waɗannan harfan suna da shidda mene ma'anan shidda shine ƙarfi lugatan a shidda ma'anahu eh wannan malam ungurke idan wani ya shigo sai a mai tambihi sai mai idan ya bashi ko ma'anar a shidda shine alquwa lugatan kenan ƙarfi a wajen malaman tajwidi shine hafsu sauti datsa sauti wajen hamsa akwai gudanantuwan numfashi iska kenan amma wajen shidda kuma akwai datsa- za a datsa mene za a datsa sauti ne inda nutuk bil harfi yayin furci da harfi likotil itimad al makharaj kaga kenan idan an an datsa sauti to za a samu numfashi kuma bi sauti a nan, iska ta fita a ba za a samu iska ba za ta fita ba to kaga ashe akwai datsa sauti tare da iska akwai wa- a wajen mene a wajen a shidda to bari mu dawo wa dauki harafin alhamza idan muka fita shi haka a a a a ko kuma ba- ba za mu gane haka ba bari mu ɗaure shi idan ka karka- karanta haka bi sa bi sa bi mu dan faɗa haka bi a a, kar faɗi sinin nan kawai ko mu faɗi sinin nan a boye bi to sa- sautin a harafin sautin alhamza din bi mun ji sauti ya ya fita to shine jihar a shidda afwan mun gane shine shidda kaga wannan ai bayyananne ne ko madalla sannan mu je wajen jimin aj aj aj aj aj kaga ai akwai karfi ko shine shidda din amma idan ka ce aj aj j- aj kaga hamsu ya shigo ciki to kaga haza khata ad ad ad na mana ya ai yanzu concentration ɗinmu na kan jihar ne shi yasa muka daure za mu zo karkala ɗin ai yawwa watan kunga wannan tsakankanin siffofin jimin guda shida yanzu kawai ɗaya ce fa muke muke kokarin mu gano ta aj aj ja ja ja mun bance wannan ko idza jaa nasrullahi wal fath aj aj kaga idan mutum ya ce aj aj to kaga sauti ya fita iska ta fita ko kaga wannan ya ya tashi daga daga daga abin nan shidda kuma ya koma wani abin daban kaman dalin kuma idan muka furta ad mu furta ad ad iska ta fita kaga bata fita ba Ah, sauti ma bai fita ba ad to amma idan ka ce yade yade za ka ce to ai ga sauti na samu sai mu ce ai karkara ne wannan karkara ce sosai kuwa lakalaka ne Mm. Allah ya saka da alheri Mu nan- mun mun gane wannan ko ak na kafin ak ak ak kaga shi ma bai fita ba sauti bai fita ba ku dan bude mun ci wancan kofa akwai dutse ba akwai dutse ku sa dutsen ne sai ku kare shi inam duk wanda yake da takalma musamman masu dan sarari haka ya dawo da shi cikin masallaci gaskiya kan ga alarama alarama ko da ke insha Allah ta'ala an rubuta mashi a cikin continuous assessment na sha wajen Allah insha Allah ta'ala shekarun jiya wani ya dauke mai takalmi ana yana cikin continu- continuous assessment naka insha Allah ta'ala wajen Allah أقا وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قوم قا قال يقول قيل kaga duk babu abin nan ma anan ak ak amma idan ka ce a kan misalin idan muka yi wajen kalkala yako yako ta'un yako wannan sautin da muke ji sauti ne na mene na kalkala mun fahimci wannan ko sai kuma ba'un ab na'am to ab ab ab kaga shi ma nan mun datse sauti wannan kalkala ke abin nan jihar kenan a shidda afwan